والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يومنا ينين ثلاثة talatin kenan ko ko ɗaya ko biyu ga watan jama'a ula a sani kenan ko hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 watan turawa muna biyar ga watan biyu shekara ta 2019 mun sake zama don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari wancan satin mun kwana a babin da yake magana akan man sami abi fahishatin fa afshaha wanda ya ji alfasha mummunan abu abu mara daɗi ya ci gaba da yaɗa shi hadisai sun gaya mana shi da mai laifin duk matsayinsu guda ɗaya ne yau babin da imamul bukhari zai tashe mu shine babul ayyab babun mutumin da yake batanci ga mutane ke sukar halinsu ke sukar ɗabi'unsu ke sukar halayensu mai ƙoƙarin da ya ɓata mutuncin mutum ko alfarmar mutum al'ayyab mai batanci a hadisi na 327 za mu tashi darasi na 48 kenan ko da tara 40 da nawa 48 حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى حكيم بن سعيد قال سمعت عليا يقول لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا ومكلحا وأمورا متماحلة ردحا أبو يحيى حكيم ابن سعيد يكي يا جعلي بن أبي طالب وترانا ينا هدوبة أتكي هدوبة سيكي تيدا متانيشي لا تكونوا عجلا kada ku zamanto mutane masu gaggawa duk abin da ka ji da sauri ya zamanto ka ɗauki hukunci a kan shi kada ku zamanto mutane masu gaggawa mazayi'a masu yaɗawa jam'i ne na miziya miziya shi ne mutum mai yaɗa zance yasa larabawa suke cewa da rediyo miziya ko tun yanzu nan ana a faɗa ana faɗa a rediyo kowa da kowa zai samu labari musamman bbc ko murya america to yasa laraba suke kiranta midiya yace to kai ma kakka zamanto kamar rediyo mai yada abu amma abin da ake nufi da shi a cikin wani hadisin mai yada alfasha kada ku zamanto masu gaggawa masu yada alfasha rujulan ta gaggawa mazayi'a masu yada alfasha buzuran sune jam'i ne na bazir mutumin da baya rufa sirri in dai ya gani sai yayi magana kuma kowa yana da aibu kowa yana da baraka to in dai ya gani sai ya faɗa a wani ayran nan ma na ganshi guri kaza na siyo jaridar shi na ganshi a guri kaza matsalar sa kaza ce to buzuran su ne mutanen da ba sa rufe sirri to karka zamanto cikin su karka zamanto mai gaggawa karka zamanto mai yada alfasha karka zamanto marar rufe sirri me yasa yayi musu wannan sai ce fa inna min wara'ikum bala'an domin nan gaba ba da daɗewa ba za ku tunkari wani bala'i ne na daga cikin mai wa alamomin alkiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su min wara'ikum bala'an nan gaba gare ku akwai wani bala'i kuna tunkare shi ita kuma kalmar wara a larabci tana daga cikin zawatul abbad ko suna nufin fari suna nufin baki yana nufin gaba yana nufin baya akwai akwai kalmomi a larabci haka suke yana nufin abu yana nufin kishiye shi wara'a tana iya nufin baya kuma wara'a tana iya nufin gaba ko ne na wa kana wara'ahum malikan ya'khudhu kulla safinatin ghasba lokacin da Khidir kenan suna tafiya da Annabi Musa alaihi salam yana ba cikin kogi da ya kama wani kwale-kwale ya sara mashi adda nan da na hega da kwale-kwale yayi lahani yayi kofa annabi Musa dai kare da yake tambaye sa me yasa ka sarawa mutane jirgin su saboda an riga an mana lift a ciki kyauta ba da kuɗin mu ba sai ce ai gaba da su ne wara'ahum malikan a gaba da su akwai wani sulki in an riga an wuce ne aka sara to kaga sara ba ta da amfani in za a same shi ne a gaba shi ne amfanin sara sai ce wara'ahum malikan ya akubu kullu safina yana kwace duk jirgin ruwan da ya gitta ta gaban shi ghasban da kwaci to da aka tsara ya ce fa'aratu an a'ibaha sai na so in mata aibu in lalata ta shine babin da muke magana ma anan din ko fa aradtu an aibaha sai na so in mata aibu da haka ba damar ya dauke wannan jirgin bata abin sha'awa bata da daraja Allah ya samu dace so yake cewa to fa inna min wara'ikum bala'an nan gaba gare ku akwai wani bala'i to me bala'i kuma bala'i ma larabci ne ko to menene kalmar bala'i na jarrabawa ko akwai wata jarrabawa akwai wani hali da za a shiga akwai wani kunci da za a yi akwai wata girgizawa da za a yi muku fa inna min wara'ikum bala'an sai yace mubarrihan yace wannan bala'in sai yake cewa shadidan bala'i ne mai tsanani mai takura za a shiga kunci mai yawa to in an shiga kunci matsalar ba kowa yake wucewa ba dodar yadda ya taho za a ga mutum da imani daram atse amma idan an shiga jarrabawa sai ka ga mutum an girgiza shi lokacin wannan jarrabawa din wanda baya dan hali sai ya fara wanda baya yan maganganu sai ya fara wanda baya kai kafa wajen su sai ya fara kaiwa wanda baya dan hali sai dan fara wanda bai kaza sai fara kita to akwai jarrabawa akwai bala'i za ta taho a gaban kuma jarrabawa nan akwai tsanani akwai takura a cikin da haka ko da kaga mutane sun dan zame to karka zama to mai gaggawar hukunci karka zama to mai yada aibun da ka gansu da shi ka zama to mai rufa sirri ine buzuran marasa rufa sirri to kai ka zama to mai rufe sirri dan mutane za a jarrabe su a nan gaba gaban fatin daɗaya ta wuce kuma mu ma muna cikin ta ko dan an yi jarrabawa da yawa tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa yanzu a cikin jarrabawa ake tun daga kashe Umar dan Khattab suna magana da Huzaifatul Yamani manzon Allah sallallahu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mashi kiris ya rage a balle wata kofa ana bude ta bala'i ne zai bude Umar dan Khattab sai yake tambaye shi kofar wai bude ta za a yi ko kuma karya ta za a yi sai ce karyawa ce za a yi sai ce fa ahara Allah yuhlak in ka karyawa za a yi ina tsamanin har abada ba za a rufe ta ba dan abin da ka sa ka bude ina ake tsammanin a meda a rufe yace to in karyawa za a yi yace to wala har abada ina tsammanin ba za a rufe ta ba da Abu Lu'lu wata lamajusi yazo ya cika mai wuka ya mutu Huzaifa Sulaimani sai ya gaya musu cewa Umar dan Khattab ita ce kofar bala'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana. Yace lokacin da kai mai magana Umar yayi magana ya san shi kake magana ce wallahi ya san da shi ake. Ya san shi ne katangar bala'in yadda ka san gobe rana za ta fito ta gabas. In dai ba da kiyama ba ce ta tashi. Yace to haka Umar ya san shi ne wannan kofar ta bala'i. To tunda aka kashe shi kuma da aka fara jarrabar al'umma har yau ba a daina ba. wannan fitina ta fito wannan fitina ta fito wasu a aqida wasu a mu'amala wasu a siyasa haka ake tai wasu kungiyoyin sun fito na addini ne wasu kungiyoyin sun fito na siyasa ne wasu kungiyoyin sun fito na aqida ne wasu kungiyoyin sun fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nesa suke da addini kamar yadda mai harbi ke harbin kibiya kuma duk a dalilin bude wannan kofofin na bala'i sai ce to in an bude wannan kofar ta bala'i kar mutum ya zama to mai saurin yada alfasha mai saurin yada sharri domin ko wannan bala'in sai yake cewa mubarrihan mai tsanani ne mumlihan a littafin mu amma dai abin da yafi dacewa shine muklihan ai alladhi yuklihu an-nasa li shiddatihi ine bala'in da yake durkusar da mutane saboda sharrin saboda tsananin shi duk wani mai kazar-kazar ma ana iya fin ƙarfinsa a lokacin wannan bala'i sai ya ce wa umuran mutamahila ya ce kuma za ku tadda al'amura masu tsawo da yake nufi da al'amura masu tsawo sai yake ce ra'ayin lokacin da za a yi fitina kuma fitina ta yi tsawo tun da an ce mutamahil ana amfani da kalmar mutamahil ne a wajen zangareren mutum in ka samu mutum mai tsawo akan ce mashi rajulun mutamahil mutum mai tsawo ko zangame mai ko giant to ya aka ce wa umuran mutamahila da al'amura masu tsawon gaske ma'ana za a yi fitina ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba kwana uku ba za ta wuce tsawon lokaci za ta ɗauka ana matsayawa a cikin ta kuma duk an wa mutane irin wannan jarrabawa din ta an yakin da aka yi ana wajen shekara nawa ana kisan musulmi ko ina suke a duniya ba su da ƙarfi haka ake kisa su an kai lokacin da mutane rauninsu ya kai rauni masifa ta yi masifa har ne zai zo ya ja layi kamar gidan ɓarar taɓugo sai ce ku shiga nan na gaji in an jima zan dawo in yanka ku haka za ga cikin da'irar su zauna saboda tsabin tsoro da bala'i ya hige su sai ya je ya gaji ya yi bacci ya huta kuma suke fitowa ɗaya bayan ɗaya yana yankawa ya sa malamai suka ce bala'in da aka yi a baya zai wahala a maimaita shi ga musulmi aka lokacin da aka rubu salibiya crusade da aka yi yakin da kiristocin duniya suka haɗu don a karya daular musulunci nan ma ba irin jinin da ba a zubar ba ba irin masifar da ba a gani ba kuma tsawon lokaci aka ɗauka ana yin wannan bala'i da haka in ka gadda masifa ka tadda bala'i duk akwai ta dama an yi alkawari za a yi to abin da ake da bukata in Allah ya kaddara da kai za a tunkare ta ka zama to mai hakuri ka zamanto mai kokarin tsare imaninka wanda aka jarrabe shi yayi wani aiki na kuskure ko na sabo ake kokarin karanta wa juna a daina yada sharri da alfasha wa umuran mutamahilatan ruduhan sai sabi sukanta wannan masifar ko bala'in sai sukanta ta da ruduha ruduha shi ma suka ce jam'u radish idan aka samu raƙumi aka mai lodi lodi ya hau kansa ya danne ba kowane raƙumi ba ne kana tsikararsa yake tashi lokacin da raƙumi ya kasa tsikara da wannan lodin da aka ɗora masa yin ake kiran sarade to idan mutane suka shiga bala'in bala'in yana danne mutane ba kowa ba ne ke iya mekewa da bala'in wannan ya ce to mutane za su tunkari wannan al'amuran idan an tunkare shi kada ku zamanto ujulan mazayi'a buzara masu gaggawa masu yada sharri marasa rufa asiri Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma har yanzu inda zaka duba rayuwar ko ina da bala'i da jarrabawa in an rufe wannan wannan za a bude in an rufe wannan wannan za a bude in an rufe wannan wannan za a bude ba kuma ran da za a daina har sai Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyamarta ya tabbata a cikin hadisi idan tsanani ya tsanani akwai lokacin da mutane za su wuce makabarta wanda yake cikin kabarin ba ma san anwa kuma yake ba azaba ake mashi ko a cikin ni'imar Allah madaukakin sarki yake amma za ka ga mutane suna ina ma su ne cikin kabarin a kwanci saboda bala'i yayi bala'i tsanani yayi tsanani kuma duk da kake kallon kai kuma misali a rayuwarka Allah ya jarrabe ka ya ma wahala inda zaka juya hagunka ko damarka shin ne kaga Allah madaukakin sarki ya maka alfarma akwai wanda suke cikin bala'in da ya wuce naka ina za ka kalli wanda suke gabacin Najeriya a yanzu za ga ana murna kamar al'amarin Boko Haram ya wuce yanzu kuma tsiwa ke sake dawowa daga cikin umuran mutamahila al'amura masu tsawon fara rikicin boko haram zuwa yanzu abu ne mai tsawon lokaci akalla ka ce masa shekara bakwai ko shekara takwas da farawa har yanzu ya ce an murkushe sai su sake motsawa an murkushe sai sake motsawa saboda alkawari ne bala'in tsawo gare shi wanda ba ruwansa yana da rufin asiri yana da arziki sai ka ganshi wannan bala'in ya karya ya ruf karya masa rufin asirin shi da haka yadda yake da kamewa da tsantsani akan wasu abubuwa ba maki sai katar da ya zame a cikin irin wannan bala'i da to wanda kaga sun yi irin wannan zamewa sun samu jarrabawa yana da kai musu uzuri inda zaka duda ka kalli yamma kamar kasashen zamfara a yanzu da sakkwato su ma nasu bala'i haka yake tun karo su in kai yankin gaduna kidnappers suna nan ko su tsare kan hanya su sace mutum a nemi kuɗi ai waye ko ina bala'i ne ake nema jarrabawa ce ake nema wannan alkawari ne Allah madaukakin sarki yayi lalle alkiyama ba za ta tashi ba sai mutane suna fuskantar wannan sharrukan da bala'i kuma duk namu mai sauki ne akan na larabawa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana zaune yake ce musu wailul lil arab min sharrin qad qatarab yace ina jin tausayin larabawa kai can larabawa wani sharri ne yana nan ya tinkaro su bala'i ne yana nan ya tinkaro su kuma kullum a cikin bala'in ake kullum fama ake da shi tunda aka fara rabiul arab daga kasar tunisia da aka fara da tun bala'in ya dinga cin sai da ya ci shugaban kasa kusan guda uku ko guda hudu ko ya ci na Saudiya ya ci na wa yake da sura ya ci na Tunisia Zainul Abidin ko ya tsallaka ya ci da Misra Husni Mubarak aka sauke daga kan mulki aka sa a kurkuku aka daure shi aka fara a Syria tunda aka fara rikicin a Syria har yau sama da shekara biyar ko shekara hida kullun sai an kashe ɗaruruwan mutane ɗaruruwa da dubunnai sun bar kasashensu kafin nan an yi a iraki an dagargaza kasar ba kwanturar kowa sai dai rika inda yake da akwai yayin mulki a cikin shi ta ci libya mu'ammar gaddaf qaddaf ko larabawa ya gundure su turawa ya gundure su akwai wanda suke kasa taron zuwa majalisar ɗinkin duniya saboda gaddafi zai je zai magana a kansu amma daga ƙarshe kamar kurkuyo a wulakance haka aka ɗauko shi aka ja aka yanka aka cizge ka wani lil'arab min sharin ƙari ƙasar yaman har yau a cikin bala'i suke ko sudan allah ya tsare su su ma sun fara nasu suna ganin kamar haka ne kamar ba haka bane ba alƙawari ne da ilin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan alƙiyama ta taho kamar da Ali dan Abi Talib yake fara cikin hudubar shi za a rinka ganin fitintunu masu tsawo ba lokaci kaɗan ba za su wuce tsawo suke da akwai kuma ita fassarar fitina ya danganta da abin da ya zo lokacin da kake karatu ko da abin da ya zo cikin kwakwalwarka duk abin da zai tara zai tada hankalin mumini wani abin fitina ce ko kaya ce ya taka hankalinsa ya tashi wani abin fitina ce jarrabawa ce yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune iska ta kada fitilarsa ta buke sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dana Aisha sai take mamaki a fitila ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta abin da so tarar mu'mini fitina ce to ya abin da ya kai a zubar da ran mu'mini a karya mu'mini a fidda shi daga gidansa a fito da shi tsirara wani abin bala'i ya kai bala'i Falistinawa tun shekara 1940 wani abu har yau a cikin bala'i suke wasu shekara tamanin kakar ya barwa uban uban ya barwa ɗan yanzu ɗan jiran yake au ya barwa ɗansa mukullin gidan shi wani shine mukullin gidan da aka fidda ni gurin an rushe an niƙe babu alamar shi amma alƙawari suna nan da mukullin su manzon Allah ya alƙawari watan wata rana su koma suna azai da mukullin su dan gaggata alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai abul alim da abul ke faɗa alƙiyama kafin ta taho mutane za a jarrabe su jarrabawa mai tsawo jarrabawa mai tsanani ta inda kake ganin ingarman mutum mai imani zai iya gazawa a cikin wannan jarrabawa ɗin da mutane su zamanto masu a gaggawa marasa yada sharri su ne ai mazaye masu yada alfasha kamar da muka wuce a wancan satin kar su zamanto haka buzuran kare su zamanto mutane wanda ba sa rufe sirri in ka gani ka rufe ido kamar baka gani ba in ka ji ka bar hi baka ji ba haka ake so mutane su kasance Allah ya tsare mu hadisi na gaba yake cewa haddathana Muhammad قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك وانا كما مجاهد يكي رواية عبد الله بن عباس yake cewa auladan abbas ya ce idan arata an tazkura uyuba sahibik in kai nufin ambatan barakar dan uwanka aibin dan uwanka ya ce fazkur uyuba nafsik to ma kai ma tuno da aibin kanka kowanne a cikinmu yana da aibu ba wanda yake fes a wanke babu hi wallahi sai wanda Allah madaukakin sarki ya rufa nasa asirin duk wanda Allah ya tona hi bai da sauran martaba bai da sauran daraja kowai in kuma kana musu kai addu'a Allah ya tona ka ko da na minti biyar ne ko zaka sha mamaki eh sai ce to idan kai nufin zaka aibanta mutun ka bata shi to kai ma ka tuno naka aibi watakil idan nasa a bangare kaza ne kai naka a bangare kaza yake watakil idan nasa ya gaza a guri kaza kai ma gajiyar ka guri kaza take to haka in ka tahi zaka faɗa to kai ma tuno mai aibu ne yadda kake so a suturta ka to kai ma ka suturta dan uwanka kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari man satara mu'minan satarahu Allah yawmal qiyamah duk wanda ya suturta mu'mini shi ma Allah madaukakin sarki zai suturta shi a ranar gobe alkiyama Allah ya suturta mu din kenan da haka dai idan ka tashi aibata mutum ka tuno aibun kanka in ka tuno aibun kanka to zai taka maka birki ba za ka aibata dan uwanka ba tare da cewa shi ma dai hadisi malamai sun ce da'ifi ne hadisi na 329 ce haddathana Muhammad qala haddathana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala haddathana Abu Mawdud an Zaid maula Qais al-Hazza عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم بعضا daga ibn abbas shi ma dai tafsirin fadin Allah madaukakin sarki wala talmizu anfusakum kada ku aibanta junanku kada ku wulakantar da junanku sai Allah dan abbas yake fassara ta da cewa ai la yata'anu ba'dukum ba'da kada sashe yayi suka a sashe kada sashe ya bata sashe حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه shi abu jabira ibn dhahak malamai sun yi sabani wasu da yawa dai sun tabbatar cewa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna ganin ba sahabi bane bai yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai anan yana cewa fina nazalat fi bani salama salima akan mu yan banu salima akan sa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar wala tanabazu bil alqab kenan da wannan hadisin zai iya shiga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma yana nufin a cikin ƴan kabilar mu ne to ko da ba a zamanin shi bane da haƙƙin da zai iya faɗin wannan wata kalhi ne muhallul khilaf tsakanin malamai cewa yana cikin sahabbai ko ba cikin sahabbai amma dai wasu kaulan wahidan sahabi ne waɗansu kuma sun yi shakku akan cewa sahabi ne ko ba sahabi bane ba yake cewa to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa qala qadima alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya shigo garin Madina walaisa minna rajulun ba wani mutum cikin mu illa lahu ismani ɗan bayan nan su yi haƙuri da Allah duk da ba wuta walaisa minna rajulun illa lahu ismani walaisa minna rajulun illa lahu ismani ba wani mutum cikin mu face yana da suna guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya garin Madina kai sunan ka ce sunan kawa ne kai sunan ka sunan kawa ne kai sunan ka sunan kawa ne wasu sai ya same su da suna biyu wasu sai ya same su da suna uku faja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqul sai ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya kira sai ya ce ya fulan wane kamar ka ce katau yana fadin sunan fa yaqulu sai ce ya rasulullah sai ya manzon Allah innahu yaghdab ai yana fihi da wannan sunan baya son wannan sunan sai manzon Allah tuno ai akwai wani suna da ga masa hima in ya sake fada ya cin fake da dariya sai wani ya ce ai manzon Allah baya so fihi yake in an faɗi wannan sunan baya so in ya faɗi na uku wani zai ga ma an sake fahewa da rahima ba a zo kan wanda yake so din ba duk mutanen Madina aka suke kowane yana da lakabin da ake ga masa in an ga masa ya ji ba daɗi a ran shi wani ɗaya wani biyu wani uku ai kaga da batanci kenan kuma har yanzu za ka kalla a junan mu da yawa akwai sunan da ake gaya musu ba sa so amma yakan an ce ai wani tsokala gare shi hitin yana faɗa yana masifa har ya haƙura an faɗa ya daina yin magana to ba a so wannan abun batanci ne cin zarafi ne ina ce to da an faɗa yayi a fahe da dariya sai su ce ai manzon Allah baya san wannan sunan sai Allah madaukakin sarki saukar da ayu allazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna sai ya ce wala talmizu anfusakum kada ku aibata junanku wala tanabazu bil alqab kada kuma kuke jifan junanku da laqabi munanan laqabi a faɗa wannan bakin suna a gaya wannan bakin suna a gaya wannan bakin suna a gaya wannan bakin suna shi yasa aka ce in dai ba ya zama dole ba ba yadda za a yi ba a gaya mutum sunan da baya su wata rana aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin dai kishi na mata ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta yi wani abu sai ta ai hasbuka min wance kaza wa kaza sai manzon Allah wannan matar mai aka da yar gajiyar haka ko yar dukusa haka dai aka dan maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishara irin da ita ma aikin hita ta dinda ta aibanta ta ta dan bata ta za ta rage mata kima a wajen mijinta ita kuma ta dan ƙara matsawa gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi laqad qulti kalimatan law muzijat lima albahar bima albahari lamazajat yace na rantsa da Allah kalmar da kika faɗa inda za a ɗauko ta a jefa a kogi ko a teku yace lamazajat yace wallahi sai ya gurbata kaga kenan aibun ka bata dan uwanka ba karami bane ba eh wala talmizu anfusakum wala tanafusu bil alqab kada kuke jifan junan su da lakabi duk mutumin da yake da suna baya son sunan wannan baya kyarmar ai baya farin ciki da wannan suna haƙƙin shi ne kar a gaya masa hina dalilin da Imam Bukhari kulla wannan babin babul ayyab babi mai batanci ga mutane da haka ko a yarinta aka sa mashi ko a samartaka aka sa mashi wannan sunan ba a gaya wa mutum a daina a gaya masa sunansa ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk wanda Allah ya masa dace ya shiga aljanna Allah ka sa da mu to idan an tahi kiran shi yunada bi ahabbi asma'i haka manzon Allah ya ce za a kira shi da sunan da yafi jin dadin sa a duniya sunan da ka fi so ka fi karo dan an gaya maka hey kai murmi ka ji dadi to da shi za a kira ka a sa ka a samfarin masu tafiya gidan aljanna in kuma dan wuta ne to shine za a kira shi da mummunan sunan da baya so a duniya Allah ya sa ba ma cikin su Allah ya tsare mu da haka dai wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'da al iman Allah sai Allah wadare me ake da suna na fasikanci a bacin an musulunta bacin kuna musulmi kuna masu imani dan me za ku ce ga sunan kanku bakakin suna Allah ya tsare mu hadathana Muhammad قال أخبرنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت إكرمة يقول إكرمة ينسوى لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما إكرمة da ya tahi rawaito hadisin ɗaya daga cikin abokai ne ya gaito ɗan uwan shi ko abinci ne da ɗaya ne ya kawo abincin sai ce to ban gane ba wannan ne ya kawo abincin ko wannan ne amma dai a cin abincin a nan matsalar da za mu faɗa a nan ta faru shi kuma ikrima maula bin abbas ne bara ne amma daga baya musulunta yayi karatu yawancin tafsirin da ake rawaitowa na ibnu kasir ana rawaitowa ne ta hanyar ikrima sai yake cewa to ban sani ba waye ya kawo abincin ibnu abbas ko dai ibnu abbas ne ya kawo abincin abu bin ammihi ko kuma dan babban shi ina ji haka yake a cikin nuskha irin ta gabana ko wata nuskar kuma ko kuma abu bin umar ko kuma abdullahi dan umar akwai abdullahi dan umar anan haka yake ana koko to wata nuskar dai ibn abbas ne da abdullahi dan umar wata nuskar kuma ibn abbas ne da dan baffan shi to waye dan baffan abdullahi dan abbas wanda taimaka mana da gura da yanda akwai ko mu bashi akan ibn umar din ko yace to lokacin da aka kawo abincin aka zauna za a ci sai yace fa bainal jariyatu ta'amalu baina yadayhi yace kawai ku yanga tana cikin aiki a tsakaninsu ta kawo wannan ta ɗauke wannan ta ajiye wannan ta koma da wannan ta goge nan gurin ta kawo wannan irin da in an yi baki ana hidiman nan ko a ɗauke wannan kwano a kawo wannan kwano a ɗauke wannan kwano a kawo wannan kwano a haitin zamanin sahabbai ana hidima kenan ko eh karwa ka kawo ɗan kwano guda ɗan hima duk an nan tsakuri gefe sai gefe kuma kayi babban bako bai dace ba eh a ga kwanuka kamar takwas tara goma in za a iya a yi ta yi a yi kata-kata a tashi a tashi in dai bai shiga almubazzaranci ba mu wuce babin a baya shi ma dai ko na'am Allah ya sa mu dace yace to ku yanga tana aiki a tsakanin su iz qala ahaduhum laha sai daga cikin su sai yace da wannan ku yangar bai wace fa bata da dangi a garin kawai da ta zo wucewa sai yace da ita ya zaniya mazinaciyar banza shi ne a kalmar ya zaniya ko ke mazinaciya ko wani mai ta masa wani laifi ko ta watsa wani abu ko garin daukan kwano ko ajiya ta zuba masa miya irin ransa ya baci din yace mazinaciya fa qala ma din sai yace me wannan irin kalmar ma abin mamaki kenan ko yanzu a matsayin ka kai furta wannan ma me haka yace in lam tahuddaka fid dunya tahuddaka fil akhirah in bata jawo maka haddi a duniya ba to za ta jawo maka haddi a lahira wannan kalmar da ka gaya mata in ba a kai ka gaban alkali ba an maka bulala tamanin ta mai ƙazafi to a gaban Allah maɗaukakin sarki za a tuhume ka da ka ɓata mata suna kuma wannan ƙazafin sai an tsaida shi a kanka ƙala a fara'aita in kana kazalik ko kazak to ya kake gani in abin da na faɗa gaskiya ne na gani da idona na ganta tana zina na ganta an yi ga otal da ita na ganta wane ya sa ta a mota da bakin gilas sun je guri kaza sun fito kuma na ga kun fito ana kaza kuma da muka higa mun ga kaza a duk alamu ne ko circumstantial evidence ko mun ga kaza mun ga kaza to in ba kaza me ya kawo kaza duk akwai su sai ce to in abin da nake faɗa fa kamar haka ne qala sai ce inna allaha la yuhibbul fahishal mutafahhish in kuma gaskiya ne Allah baya son mai alfasha baya son mai yada alfasha kaga ko ina ba mafuta ke idan ta yi in ba ta yi ba ko amma haddi a duniya ko amma haddi a lahira in ta yi ka shigo cikin mutane ka ce wane mazinaci ne to wannan kalmar da zaka faɗa kai ma Allah bi kaunar ka to wata kil inda za a auna haiga inda da dama dama har garama ne zina wata kalhi ya ha zunubi ko ya more a duniya kai kuma kalmar da ka faɗa me daɗin ta me riba ta kuma wata kalkafihi bala'i tunda kai ta akai Allah baya kaunar ka inna Allah la yuhibbul fahisha al mutafahhish da haka to sai mita ka tsantsan wajen zaman majalis na ina inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin ba ma ki wanda kake batawar yayi tuba ya gyara tsakaninsa da Ubangiji shi ya samu kaunar Ubangiji kai yanzu kana bata shi kuma kai daidai lokacin Allah ce baya kaunar aikin da kake kauri a aikatawa da aka zama majalisa mutane sai sun yi tasa kautar ko da mun san da wane da wane da wane suna aikata laifuka la takunu ujulan maza yi abu zarako kar ku zamanto masu gaggawar mutane hukunci kar ku zamanto kamar rediyo ana kunnawa kawai he labarai ratatatatata ku daina irin wannan buzarar ku zau kar ku zamanto wanda ba sa rufe sirri haka zaman majalisa yake kar a yi kar a bata mutane ina dalilin da da kawo ba mu da ayyaka in za mu iya mu kiwa ‘yan uwanmu addu'a, don da ya samu kansa cikin wani hali ina ga shi ma ba don kansa ya so ba. To, maimakon muke ɓatanci wani ɗan iska ne, wani latarance ne, wani tsinanne ne, wani mai ake da shi muke addu'a. Muke fatan Allah ya gyara, duk matsaloli ne da mu kowa da kowa yana ciki ba wanda zai tsallake kansa ciki. Amma dai amfanin abun in kaji a yi ƙoƙarin gyarawa. In wani ya manta, wani in ya faɗa ciki, babu laifi a tunasar da shi, wani hakan bai dace ba ya kamata mu koma kan abin da ya fi mana alkhairi. in abin an yi an yi a gyara an ki babu laifi ka tashi sai ka je kai abin da fi maka alkhairi lokacin da ka fuskanci an canja kuma tasha sai ka dawo ka zauna ku ci in tashar alkhairi haka ya kamata mutane su kasance Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mu da haka in ba daidai bane akwai haddi in daidai ne Allah baya son mai alfasha ibn abbas alladhi qala inna Allah la yuhibbu al-fahisha al-mutafahish sai ce ibn abbas ne ce inna Allah la yuhibbu al-fahisha al-mutafahish سيت حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن صادق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا اللعان ولا الفاحشة ولا البذيء شما موسى وانا حديث أبايا abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin na Na'am to afwan ga wasu ɗan tambayoyi an rubuto wanda sai malam mata ya halatta su je makabarta idan an je me ake cewa Na'am ya halatta mata su je makabarta su kai ziyara amma ba a so suke yawan zuwa makabarta kuma ba a so suke cakuɗa da maza lokacin da ake binne mutane cikin makabarta wacce ta mai da makabarta gurin zuwanta duk sati ko duk wata sai ta je to tana cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsire wa albarka ce la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya tsine wa matan da suke yawan ziyartar makabarta amma dai sau ɗaya ne a shekara wani lokaci mahaifinki ya rasu ko mahaifiyarki ta rasu ko mijinki ya rasu babu laifi ɗanki ko yanki ko ƙananki ya ɗauke ki a babur wani shine kabarin wani a nuna miki ki ɗaga hannu ki mashi addu'a ki jiyo babu laifi yanzu a shiga makafarta kuma addu'a ake iro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ku assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal mu'minati wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya haka yake ko antum mustaqdimuna wa nahnu almustaghfirun ku ne suka bace mu kuma muna taho a bayan ku insha Allah ta'ala ana addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar in an je makabarta kowaye a kwance cikin makabarta ba a roƙon shi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir dan haka kowa ya makabarta a kwance ba a roƙon shi bai amsa wannan roƙon da ake mashi kai din da kaje kai ne zaka yi mai addu'ar Allah ya gafarta mashi Allah ya sassauta mashi halin da yake ciki in akwai jarrabawa a cikin sa in ni'ima ce kuma Allah ya kara mai ni'imar da yake cikin ta assalamu alaikum malam Allah ya kara ma lafiya amin Allah ya kara mana baki da dan uwana ana shaye-shaye Allah ya yi mashi idan magani yana shaye-shaye idan na gani sai na ɗauka na zubar sai ya zo yana faɗa yana cewa ni na ɗauka sai na musa sai na sai na masa rantsuwa na ce ba ni na ɗauka ba to malam sai na yi kafara ko kuma a ai ka rantse baka ɗauka ba ƙarya ce ko kuma baka rantse baka dauka ka ce baka dauka ba ƙarya ce eh kai man dan abin da yake kamar na annabi Ibrahim ko bal fa'alahu kabiruhum hada fasaluhum in kanu yantiqun ko eh amma ko da laifi ne ko da kayan laifi ne ka bata in an tambaye ka ba a ƙarya ita ƙarya kawai sunan ta ƙarya amma babu laifi ka sakaya wai me yasa kai ne ka dauke min kana kawai kai ma ka rufe ido ya ka hau faɗa rahin gaskiya kai kawai kullum da ka rasa abin kai ka ce ni ne sai ka hau bala'i kai ma kenan kai dai anan baka bari ba akan kai ne baka bari akan ba kai bane ba kuma arna da kayan barna in ka gani kullum ka dauke ka lalata babu laifi a ciki amma an tambaye ka ka tabbatar akwai hanyar da zaka fita ba tare da ƙarya ba eh akwai jirwayi mai kamar wanka akwai tauriya amma ƙarya haramun ce ba a ƙarya a addinin musulunci ba a ƙarya a wurin ahlus sunna malam wata baiwar Allah ce ta shiga jarabawa mai tsanani ya za ta yi ta samu mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ko ta ji tsoron Allah insha Allah Allah madaukakin sarki zai bata mafita aka aka ce wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auna ya auna sai ya ga rayuwa ta mai tsanani ya auna ya auna sai ya ga rayuwa ta mai tsanani ina ji ma ibnu ibnu al-jawzi sai ce fa zakartu qaulallahi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan sai na tuno fadin Allah duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mashi mafita sai rufe ayyukansa wa idan rana ta fito tun daga safiya har zuwa fada da me da me nake aikatawa sai sa rariya e ina yin kaza e kaza ina ganin akwai shubuha akwai matsala akwai kaza akwai tangarda he ture an daina akwai kaza he jefar akwai kaza he jefar duk matsala he da ya tace sai ya zubar da su gefe to kuma ina da yake da matsala manzo Allah ya karanta in za a fito gida ana addu'a in za a yi kaza ana kaza in za a yi kaza ana kaza in an yi kaza a tsare kaza sai ya kokari duka wannan abin ya tsare yace ba a je ko ina ba sai na ga gaba ɗaya matsalar ta juya komai ya dawo ya hau kan sai ci da ke ma da kika ganki cikin jarabawa ki ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai sa miki mafita kuma kowace irin jarabawa ce wannan ta gidan miji ce ta rahin miji ce ta rahin kasuwa ce ta rahin kaza ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja baki da mafita saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki Allah mai da malam gida lafiya amin malam a taya mu da addu'a a taya mu da murna Allah ya ya dawo mana da ɗan Allah ya dawo da ɗan uwanmu lafiya Allah ya daɗa kiyayewa ko to ina ji akwai wanda da ɗan uwansu ya bata ko an neme shi an rasa ko kuma ina ji dai sun yi ta addu'a suka ce ko amma tun da ce a taya su da addu'a a taya su da murna ina kyautar zaton ya dawo gida ne to muna fata Allah ya ƙara tsare shi Allah ya ƙara kiyayewa kuma Allah ya tsare dukkanin al'ummar musulmi masu sace mutane da niyyar garkuwa da su ko da niyyar cutar da su ko da niyyar tsafe-tsafe na lokacin siyasa ubangiji Allah ka tona musu asiri Allah ka tsare musulmi da dukkanin musulmi daga cikin sharrukansu kuma muna neman addu'a iyayenmu da sulkanmu da basu da lafiya ubangiji Allah ya basu lafiya Allah ya sa ta zamanto kafara ce a gare su kuma Allah ya basu ikon cin ya jarabawa din dukkanin musulmi da suke fama da wata matsala ko wata jarabawa muna addu'a ubangiji Allah ya yi musu Allah ya basu ikon cin wannan jarabawa din zabe da muke tunkara muna roƙon ubangiji Allah zaba mana shugabanni da suka fi dacewa da mu na alkhairi ubangiji ya zaba mana shi da kansa ba zabin mu ba a dukkanin matakai ubangiji Allah ka zaba mana wanda yafi kowa cancanta da dacewa Allah karka jarrabe mu da abin da hannayen mu suka aikata da abin da fasikai cikin mu kowa wayan cikin mu za su aikata ubangiji ka zaba mana nagari wanda suka fi dacewa da tsoronka wanda suka fi kusanci da yardarka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين abinda na manta ƴan uwa sun sana cewa inji yana dan samun matsala ko muna karatu ma ya tsaya dan haka suna da buƙatar ƴan uwa to aga za a gare da za a tarere abun Allah ba da ikon taimaka wasu da Allah sa dan iya zo zagayawa a samu abin da aka samu din Allah ya saka da alheri